أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وخالد التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو مركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا أبرنن دمغرم جمهورية النجار يومنا الجمعة قوما قوتنا ربيع الأول hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha uku ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul gafir suratul gafir za mu tashi a cikin gafir muke mun tsaya aya ta shidda yau insha Allah za mu yi aya ta bakwai cikin gafir insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi kahin tambayoyi ina da nasiha ga yan uwa yan barikin mu da wasu yan kasuwa wasu yan barikin mu da wasu yan kasuwa ku tausaya ma al'ummar ku ku tausaya ma kanku yan uwa matsalar wallahi matsalar mu da yawa tana ga wasu 'yan barikinmu da wasu 'yan kasuwa yanzu ya ga duk gwamnatin da aka yi in ta ƙare sai an yi magana cin kudi kaji ana zubo miliyarka ba ɗari ba dubunnan miliyarka kullum aka yi budije kaji miliyar dubu kaza dubu kaza an ka diba ƙasa kaga ina take an ka dibi nijar kin ƙauye da mara wai na wannan dubunnan suke na miliyar kurin abin sai a hira sai ka je unguwa ka ga gina ne hawa goma hawa biyar ba da ka je babban birni amma a ƙasa garin talakawa baka ga abin auren talakawa me ya matsalar 'yan barikin kuma ce wasu 'yan barikin wallahi wallahi kullum suna nan kun je an ba ku kuɗi na al'umma an biya mu karatu duk wanda ga manyan manyan wannan babu wanda uban shi biya mana kwal kowanne biya mai a cikin kuɗin daula dukkansu kuɗin talakawa ne aka ɗauka aka biya maka je kai karatu ƙari aka baka amana ta al'ummaka amma yanzu ya kwance kwance ya tashi da wabbi da jan ƙasa ko na ƙasa gaba ko jiha shi gaba ɗaya shi kaɗai ya tashi ya bari kuma ya bar ma wani kuma yi wani a kan shi kuma wannan ba a yin shi he da hannun wasu 'yan kasuwa ɗan abin mamaki abu ne ba wani abu ne ba inda kana ji a rediyo kwanan ji ana wa wani wani ne aka rida cikin wanda ya wani mukamin yanzu ya bar mukamin aka ride shi ko ba shara aka mishi ba ya je wawuru ya kawo ya ba ɗan kwaldab miliyar da miliyan ɗari tara wannan ya maka su ne a farashi ɗan wata Allah kudin da suke miliyar wa miliyar da miliyan ɗari tara wanda ya kawo ne ya ajiye ba duka yi tuwa wanda ciwon gaba da wanda ya kawo ne da a farashi wani ya kawo miliyar da miliyan ɗari uku wani abu na abu abu na ya fili wa wa ya kawo ajiye wa a farashi kuma sauran suna can ba sai da ɓoye su ma abin akwai shi tosai kuma wani abin wai suna nan wa kudin suna nan wa kuma na wani ɓannan wa'annan mutanen wallahi sai ta ta shugaban ƙasa ta shugaban ƙasa birnin rusa ɓannan da suka ta ta shugaban ƙasa wallahi da kuma shugaban ƙasa ana kallon shi ana kallon firin ana kallon firin ana kallon ministan da suka ana kallon su idan akwai a kansu musu suna nan a buru direktoji suna nan a buru sosai da manyan malakan gwamnati suna nan wannan ɓannan su ta ta shugaban ƙasa abin suke ɓata wallahi shugaban ƙasa wallahi abin suke ɓanna wallahi amma idan kowa ya shugaban kasa ne ko firayim minista ko kazaci ko ministeri suna nan a cikin buru duk wanda kawo su irin irin su a cikin sun kawo sun kaza an wa mu kati ne me man an wa wani za a yi abin da shi ne zai tambaya malam ya zan yi na kaza ya zan yi an yi kaza da ni kuma ya tabbata ya yi da can da nan ko irin yake da yaman da cikin ja ko irin yake ba zama ku misali wani ke can wai abin an riga ya kare ki tambaya ta malam an ba su wata katanga kamar ta ce ki fa a can babban birni ne katangar su ne yake abin da suka kashe suka ba sun ba wani kungilawa miliyan goma ya tara da wani abu to suka ba suka ba kungilan ma sun ba shi miliyan hudu har ci riba miliyan goma ya tara da wani abu amma an yi da a miliyan hudu ma ci riba wanda aka ba shi mai karamin ƙarfi to ya za a samu ci gaba al'umma a miliyan ɗari kai ka ci ka ci tamanin gobe ka ba ka sa hudu ko biyar duk haka haka suke wa a nan wani iyawa cikin nan ma shi shi wata lokaci ne aka yi wai zuwa aka yi aka yi fakatir aka ce ka ana sa kaza kaza kayan ake so na buru akalla kuma ma wata karamar cewa wajen miliyan goma sha biyu aka ce ka fakatir a ce farfama kayan a waka za a yanzu da kwanar farashi ya kai fakatir don dai wai a gani ya za a farashin shi ya ce wallah an ƙare komi wurin da ya zo sai mu kuɗi ya ce malam ka ta wannan kama ba ka su zaya ba kudin da ya shafi ne yake son kuɗi kudin zai kai yanzu gana gaba shi kuɗi kano ba shi ka riƙe ka riƙe wannan shi kenan wai kuɗi ne shafi yake so ya shirya wannan ƙarya aka hudu miliyan goma sha biyu da nagu a ƙaramin ma'aikata da ce wallah an kaci biye Allah ya kama kun goma kuma ta yawatar ba kama ka a duniya a duniya ma iya ba ma ka duniya Allah ya kama tabbas yace nace me da mishi kuɗi shi haka suke wa kai ma shi jiya nake wani magana an yi wata fakatur ce aka yi ita ma wai ba kaya ba ya ba da miliyan kaza a yi fakatur a hudu miliyan kaza a ba shi miliyan kaza amma har suna nan suna nan kuma dole hidon ɗan kasuwa za a gan baki a yi ƙari a hudu kuɗi don Allah ku tausaya al'umma ku tausaya makanku ku nemi albarka cikin abin da Allah ya ba ku wa jirgin mucin kudi jirgin mucin kudi wallahi abinda ake bashi na hallakin ya shi rayu kuma Allah abin abin albarka amma ka ci amana al'ummaka ka dukkushe al'ummaka in maka yanzu a cika ba ha abada ni tsoron Allah ku ta sai kan guda al'ummaku Allah shaida su gaba ɗaya mu gaba ɗaya amin sai tambaya ta biyu wani ke cewa kwanan nan ana wasu maganganu cikin ahlus sunna ana tara mutane wajen su wajen armi alhali a sunna ba tarawa wani manganu kullum muna cewa mutum balle mutum san amma zai sunna in kana magana halitta ko haramta kai da hujja yan wa asali lalle an san hadu sunna bisu zuwa taron mutuwa taron waye taron waye bisu zuwa dole ke da bid'a ne kuma a zo shi ma na sunna da muke gamuwa kun ku ce ba gamuwa bid'a ce yan wa kololuwa abinda ake cewa wai da ya kawo magana Abdurrahman bin Auf ya yi armi annabi labari mu kuma sai an kai mutane dan uwa ka karanci dukkan littafai na addini namu magabata duk wanda mazhaba gaba da kaf abinda suke magana karanci ne shahidain fasa'ida wannan shaidu biyu wai su ne aka ce karanci shaidu biyu su shaida babu wanda ya ce ba a taruwa sama da haka har ma a wajen magabata al'ilan sanarwa cikin jama'a masu yawa ya yi shaidu biyu zama ka'ida da akwai saɓar wajen wasu malamai kan shaidu biyu amma maganar ilan wajibi ne cikin jawar cikin malamai magabata ilan har shi sa annabi ba cikin ibn qudama cikin ibn qudama ke cewa wa yustahabu aqal zakat fi mithl yawm al-jumu'a ana so ma a kullu alami a masallacin ranar juma'a cikin ibn qudama kai ta na magabata kan ilan bayyana tsamani abin da ake nema a bayyana amsar bin baza ke cewa wuri ke mai tambaya ke ban tambaya ina ga taro na ɗarama aure ina tsoron tare jama'a a yi abin da saba shari'a ko ma za su zo ko da abu da bai dace ba ya ce to tsoronka ga saba ma Allah kuma kamar ta sunna kai hawa ma wajen ture wacce ɓanna al'ilan an sha addi abin da za a ce a wajen akadi ne ko bayan akadi ne ba gaya wa jama'a an yi armi sunna ce kuma ta yi ƙarfi ma kan shiru guda biyu da su misali ko ba shiru guda biyu ba ba a tara kowa ba a cikin jama'a kun aka ce jama'a an tsara ma ma wane wance suka ji gaba da suka ji ba buƙatar ko biya tsari kun ba ta ɓani kan haka nan wannan fitowa sun usulmi sun ba hatta cikin albarancin albarancin adabu su fam ne ba mu magana ilan annabi ce ayyunu wani ka annabi ce ku bayyana annabi umarni ayyunu don ku wannan ba sabani ko da ana buƙatar arme abu ne ake so a sani a san wani ya armuwanci abu ne na alaƙa na zumunci su mutu iya san shi'a da kin bayyana shi kau ka ce wa mu ɓoye wa mutum bi mutum a wani ba wani ba wani ba kun ba mu magabaci ɗaya da ita ba mu mutum da abin kun suke cewa mutum biyu ma ya isa shaidu da kuma masu cewa ko biyu sun shaida zai cikin malamai in babu ilan bai yi wa wani hako sakani ga alfabu sai alamun biwa duk da an yi ilan don wani sun shaida hako abu ne amma na bukata sun su gaya jama'a wannan abu ne ka mai da abu wanda abu ne wannan ka'ida ce ilan misali yan uwa za a yi arme ku biyu an shaida mutum sai da amma ya bukata a gaya mutane na kama magana ilan abu ne sananne dole malamai gabata kuma ka duk wani amsar a yanzu tun ma kaji ba su usaimin su wani malamin gaba daya in su albani irin su ne yanzu ba malaman sunna da musu wa'azi ko taro na nawa ma kan na malami ba in ba yi duka malaman sunna kaji ba ko baka jan ko fararen muna ce gaba da wace wani da ce kuma ke idan can ba a yi ba taron mutuwa uku bakwai to ka kwanan da aka ce a yi shi kuma an ce ilan wani ba su bin ba su usaimin malaman suna gaba daya abin suka ce in har ba a yi ba ko ba a yi ba ishe wata shida guda biyu inda ka ilan shi ne a gaba ilan kowa tabbatar da shi ne a gaba wasu na cewa mustahabi ne ma a kula ma a masallacin juma'a don kowa shaida hakan wa ba wanda ya hana sanar da dama almi sun ce mutum yana da dama a ilan ko a wurin akad ko a ba akad annabi ba shi da ka cewa dan bin auf zaka san gudun ilan ai da yayin annabi labari na nabi ce mishi awu dimu dobi shatin me ya nima a tare jama'a a gaya an yi aure ko kuwa shi da man da ya shi bin alba annabi hana shi boye yace ya bayyana me walima ita ma hanya ce ta ilan yin walima haka kanku kawo abin da babu shi cewa wai bid'a ce ba bid'a ba sunna ce eh kanku bata abin da yake tabbatacce ne kuma a duk muku ga muku wani malami gabaci ɗaya ce taron jama'a ɗan ɗan mai lahi ne ya ga mu kowa ɗaya ba haka addini da ka wasu kullum nake za ku yi hatara Allah mutanen tsoro a wani malami batacce suna zo sa ku daji ko kuma malami da kai na gwamnati kawai tawakkul da aka mutane sa ta hanya kan ba yin sunna ba abin da tabbatacce amma zo wani kai wata ɗaya suka ba sawai wani ya bincika ko ga har hanya an ci baka za Allah sa malamin mu Allah da kama malamin manzo Allah da sun sa daji Allah yi ko da mutum malamin kai wata ɗaya suka cikin sunna ina ta zama abin yawo ana tsaya ta ba hujja akan ta amma sai mutum ta abin hayaniya gurin mutane ba su karatu ba su binciken abu lazim mutum zai magana ya san da hujjarta wannan magana ga muku duk wanda ce muku taron jama'a kan amilahi ne ga muku abin da yi mun ga muku alƙawarin nan dole ga duk wannan malaman Bimbas Usaimin almubuni dole sana sanu almuhalla ka duk da tawadi sun ka ilan kun da malami ila an ce kana eh a wajen akad ko ba akad shi iya bukata a bayyana da mutane wani arni sunnati Allah ta muke sai wani ke cewa magana abin daki mai matsayin daga abin daki ɗan uwa magana abin daki abin shi ne zai ke cewa an hana ambatan Allah a halin biyan bukata ban daki hawa hawa ne yake shiga ban daki da yin yin wanka yin wanka ala kulli hal babu nassin sunna da hana magana a cikin ban daki annabi sallallahu alaihi wasallam abu da maka wa ta cikin musulmi iya wanka ummu hanin ta sallama sai ba sallama ya au sallama sai man an ta ce ummu hanin mutum mutum bai mata magana iya wanka ta ta misra amma ka bude maka babu wanda ya hana magana ba abinda ake magana masu cewa magana kana kan biyan bukata shine magana ta zo shi kuma biyan bukata ruwa da ta kawo ana magana mutum biyun su fita bayan gari da kashi a kawai da kana kashi kana kashi iya kashi kuna duk hira shi annabi ya ce wannan Allah ya hushi kan haka amma ina cikin mun dake wani ina ina zuwa ba kai lahi ba ko kana kan salanga wa hana baudi hana ita hana ce waye hana tambi shi waye hana ba addini daga haka nan kurin haramta abin ba haramta ba eh Allah tamke mu sai mai magana kan masabuki ya samu ya zo da niyyar magariba sallar isha ce zai ya zo ya zo da magariba niyyar magariba amma sallar isha da aka salamce he tashi karo guda ta hudu kenan abin da zaka yi he kai ba'du salam sallar ka ta gyaru ya magana wanda ya rida in ya dawo ya sauran ayyuka nashi can da da zunuhan shi da ake shi na alheri ya haƙi da shi shi annabi ya ce ta wata ta jin makabala ha duk mutum yau ya kahurce ya tuba duk abin da ya wuce baya ko musulmi ya kashe ko musulmi ya kashe ta an ƙari ana yaƙi ko zai musulminta duk abin da ya zai komo ta goge baya kuma yan wani aikin alkhairi hikimin Allah rahama ta Allah ko da ina kahuri na yi sadaka na taimaka na abu in dai har na musulunta kahin mutu duk abin da ne na alkhairi na baya Allah ya cikin mizani na hakim bin nizam ya ce rasulullah na yi kaza na yi kaza cikin jahiliya ya ce asalamta ala ma asartin khairu ka musulunta akan duk abin da ka gabata na alkhairi kenan mutum in ya musulunta aiki na alheri Allah wancan za a ɗauko na zaki na jahiliye Allah ba shi lada haɗari bai mutu kafirin kamar kana ka wuri shine baka samu ka asara Allah taimake mu Allah ran aya ta bakwai
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم na'am يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا Mm.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم na'am وقهم عذاب الجحيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به Allah ce waɗanda suke ɗauke da al'arshi wa man haulahu da mala'iku da suke kewayen al'arshi. na ‘yan uwa cikin haka alamun labarin wa ya hamilu arshen rabbuka faƙon mutum samaniya Allah ce waɗanda suke ɗauke da al'arshi a wannan ranar kiyama samaniya mala'iku takwas ne amma mu sani wani mala'iku da takwas ya suke ciki ruwa cikin sunan abi daudu wadda ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udhina li an uhaddithakum بملك من ملائكة من حملة العرش ما بين شامتي أذنيه إلى آتكه مسكة سبعة بتاع عام ya ce annabi yake cewa an ban uzini kenan Allah ya ba shi uzini ya ce ya ba Allah ba uzini in ba ku wani labarin wani mala'ika guda daga cikin mala'iku masu ɗaukar al'arshi ɗaya ne aka ba mu aka ba shi uzini ya gaya mana shi ma wani abu daga cikin girman shi me wani girman ya ce tsakanin kunnen shi zuwa kafaɗar shi ta hiyar shekara 700 wani tsakanin wani wata kunne kafaɗa ta hiyar shekara 700 ina ga sauran jikin kawahuwar sauran jiki ka wani kun hidda kun ka sawara abin ya wuce hidda kun ka ima abin abin ne mai girman gaske kuma wannan wai ɗaya ne ɗaya ne cikin masu ɗaukar al'arshi ba a gama sauran ba da girmansu ɗaya ne wannan kuma wannan a gaya maka wani abu ɗan kaɗan a cikin jikin kun ne zuwa ka faɗa kuran ta hiyar shekara ɗari bakwai kuma ruwa inganta kan haka wannan shi ne ana da ke da ke a dauke ba labarin girman al'arshi ce ita ce duk wata halitta gaba da ba mai girma kamar al'arshi haka manzo Allah ce ita ce azamin makhluqat mai girma wata halittun Allah don ta kuci komai gaba daya sama kuma asaba ku duka ta kumta sanin da labarin cewa al'arshi misali misali ke bada al'arshi yace inda zaka dawo kursiyun Allah ka dora kan al'arshi kaman ka dora zobe a cikin sahara sai yace inda zaka dauko sama bakwai kasa bakwai gaba daya ka dora akan kursiyun Allah dukansu kaman ka tsore zobe a cikin sahara ka ji sama bakwai ƙasa bakwai a kan kursiyin Allah an ka tsora su in za ta ɓace kaman ka je ka tsore zobe a cikin sahara haka duka za su zuba karanta su duka saboda gaba da saboda gaba da ya ga haka ce shi ma kursiyin wai shi ma aka tsora kan kan arashi kaman ka je zobe cikin sahara abu ne girman ya huce lissafi ga duka lallaka imani abu ne mai girman gaske zuwa ya ce waɗannan mala'iku maɗoka al'arshi da wanda suke zagayen al'arshi ga wani aiki da suke dukansu waɗannan mala'iku yusabbihu na bihamdu rabbihim wa yuminu na bihi suna tasbihi kuran suna tasbihi game da godiya ga ubangijinsu kuma suna masu imani da Ubangiji ba su kafiruna lillazina amanu suna neman gafara ga bayi masu imani na mutane suna neman masu imani gafara ta Allah su yabi Allah su gode ma Allah kuma su roƙa mana gafara su roƙa mana gafara ta Allah Allah ta gaya mana ma irin sigar addu'ar da suke mana suna cewa rabbana wasi'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma ya Ubangiji, hikimarka mana iliminka da rahamaka sun zagaye komi, suna jinjina ma Allah, girma Allah da girman rahama da girman ilimi, Allah ya yarci komi ilimin shi da rahama shi sun gama komi da komi Allah. Da haka Allah fagafir lillazi na tabu wa tabu sabilaka. Abin suke wadda suke suna ya Allah, ka gafarta ma bayinka wanda suka tuba suka bi hanyarka Allah ka gafarta musu wa qayyim azabal jahim Allah ka kare musu azabar jahim su sun santa sun san waye jahim wata ruwa ta tabbata an sanar ake ba labari lokacin da ya Isra da Miraj sai suka gamu da Israfil da Mika'il sai maza Allah ce mai yake ce mai Jibril ma ne na ara Jibril wani Israfil dahikan ce ya aka yi nake ga Israfil ma'ana bai mai mushi kurin fuskar shi a game ya ce ma Jibril annabi ke ce mai malaka Jibril ya aka yi nake ga Mika'il haka Israfil nake ga kaman haka yin shi a tashe bai dariya ya ce ai ya Muhammad inna Mika'il lam yadhak mut an khalaqa Allahu na ai tunda Allah da cuta tun da garan nan bai ƙara dariya ba tsoro yake tun halitta wuta ce bai ƙar dariya ba kenan cikin tashin hankali ba san ba me ya zama kana amma kai ko aka ya tsallaka ihu ko aka cewa Allah bai taɓa dariya ba haka israfil ta ba sab dariya ba hankalin a tashe tsoro suke yace to wa'annan ga addu'ar da suke mana da mu yi kwacin hadari suna roƙon Allah ka gafarta ma wannan bayi naka wanda suka tuba suka ba hanyaka wa qihim azabal jahim Allah ka kare musu azabal jahim rabbana ya ubangijinmu وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نعم إنك أنت العزيز الحكيم irin addu'a da suke sata rabbana wa adkhiluhum jannata adan Allah ka shigar da waɗannan bayi naka masu imani da bin hanyarka Allah ka shigar da su da aljannar zama allati atahum wanda ka musu alƙawari don da yake ka bashi Allah ka ba su wannan gidan aljanna amma ku ji ba da suwa suke wa wannan addu'a الذين tabu. wattaba'u sabilak sun tuba kuma sun bi hanyar Allah ba ta wani ba bin hanyar Allah ba ta wani ba kuma annabi ya yi magana sallallahu alaihi wasallama hanyar Allah totar take zak take annabi sallallahu ya zamna da sahabbai suka ce yayi kursu dogo tak atsi yace hadha siratullah kun ga wannan sakin wannan ba kwana sak wannan ita ce hanyar Allah sak ya ce kuma a gehi akwai turu akwai hanyoyi subul wanda kowanne iya nashi ne zo wata ruwa nan iya cewa akwai kota hanya akwai mai kida zo shigo zo gatawa zo zo nan kana ka hanya kana tahiya ya ce zo da kakwana kwa kagama yau gani za ka ta yi ya ka bada tsika ta yi za ka ta yi mai kaji take ta ya kai kusum ka ta yi daga ta nigeria haka ne haka za ake ta yi ya wani shi shi na ke haɗarin wani ya karantar da kai haɗarin bidi a cikin addini annabi ya wannan kurtu dai masa bayani kuma wace ko ina hanyoyin kowannewa iya alaƙa da wani hanyarwa ta ke shi musulmi ne a hanyar musuluncin ce amma sai tashi a kan musulunci ne aka biyo amma a musulunci ne iya ƙaya musulmin ne amma ya kwana ya ka bishi ya ku tafi Allah kiyaye da haka Allah ya wani suna wani addu'a ga waɗanda suka yi tuba ga Allah suka ba hanyar ka Allah su suke masa wannan addu'a Allah ka kiyaye masa azabar jahim ka sa ta aljannar zama wanda ka masa alƙawari su kaɗai wa man salamin aba'in wa azwajin wa zuriyatin da duk wanda ya zamanto na ƙwarai uwayensu da matansu da ɗiyansu wanda ba cikin Allah sai ce uwaye ɗiya da na kace da mata waye kana kenan kowa iya ce ma'ana a aljanna hikimar Allah rahama ta Allah subhanahu wataala an kira uwa uba da duk dan adam ya samu na ko uwanka can ubanka can ko matarka can ko ɗanka can haka ne ko to nan kaman can Allah ke cewa wanda zai amana tabbatar zuwa mai imanin a daga mafi zuwa tan
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أدتنا وما ألدناهم من عملهم من شيء كل كل امرئ بما كسب رهين Allah ce wallazina amanu wattaba'atum zuriyatun bi imani don suka yi imani sai zuriyarsu iyalansu su ma suka ba bayan su da imani irin na uwayen alhaqana bihim zuriyatuhum Allah ce za mu gama su da zuriyarsu wa ma alatana min amalin min shay kuma wai da Allah ya dauko na ƙasa ya kai na sama bai ragewa ba na saman daraja wani abu nan ne hikima ta Allah rahama ta Allah ga bayi duk wanda ya imani zai yi uban ne a ololuwar aljanna da da mata a ƙasa to ina morewa kana san mata ka a ƙasa ana more ba kana sama dan ka rage sabbin gaji da ka rayu a can ƙasa ba ba ga mu araba ku ba morewa ina morewa kana sama babanka a ƙasa uwarka a ƙasa ba a gamuwa to amma rahmat Allah a cikin fami a takaice a fami duk wanda yake da katagori babba duk wanda ya girman daraja to za a ɗauki ‘yan ƙasa uwayen ne matan ne iya ne a kai a uban ne a sama ya ɗauki ɗiyan da matan a kai shi duk a cikin hikimar rahmat Allah duk wanda ya zama tuwon sama iya yawa madan ta hika aiki na ka samu madan ta yi shi aiki ta je makaranta ta yi aiki tana sarka ta shi kuma ruwan shi wani masallama ya tara shi ce bai ta wadda mace sallama ya gabe ta shi ko wace zai bige ta wallahi ta matsa mishi kasa ba Allah akwai kana shi ne zai bige ta akwai wanda wanda ya bige ta shabe ka sallah asuba ka ga irin wannan ka ga dole ka madan zai a gaba a kasan nan madan ta yi wanda Allah rahama Allah Allah madan ce a gaba ka ga aka shi dole to kaga irin wannan ya dauko mai gidan shi a kai shi inda da imanin albarkacin madan ya kai shaf ya sama sama haka abin yake wani shi ne ya kirama ta Allah ya ce suna roƙon Allah ne Allah ka sa su aljanna wa man salama min abayi da waɗanda suka gyara ka gani ba mutanen banza bane ba su ma sun yi aikin amma bai kai na sama bai kai na wancan ba shine ba masu imani ne kenan kenan da duk wanda ya gyara na uwayensu da matansu da zuriyarsu innaka antal azizul hakim dan wadda wannan addu'a malaiku ce suna ya Allah kai ne mabuwayi mai hikima wadda wannan addu'a ce da malaiku ke yawa masu imani wa qimu sayyi'at wa qimu sayyi'at wa man taqi sayyi'at yawma idhin faqad rahimta wa dhalika huwa al-fawzul 'azim am Allah ce wa qimu sayyi'at suna addu'a Allah ka kare musu duk wani mugun abu eh ka kare musu dukkan wani mummunan abu kuma tace sayyi'at mai zan Allah duk wanda ka kare mummunan abu a wannan rana faqad rahimtu Allah ka ji kanshi yace wa dhalika huwa al-fawzul azim samun wannan matsayi ka shiga wannan addu'a wannan samun rabo ne mai girma yawan wannan uwa ce a buɗe ba ce ba wane ko su wane ɗan gidan su wane allazina tabu wa tabu sabila ka yi imani ka bi hanyar Allah ka samu addu'ar mala'iku da suka yi ta Allah gafarta muku ya kiyaye maka azabar jahim ya saka gidan aljanna da kai da iyalanka gaba ɗaya ya kare maka mugun abu a gobe kiyama wannan alƙawarin Allah ne domin imani addu'a ma taka da zaka mun an ce duk addu'a mummuni da mai imani da zaharul ghaib duk idan ka mun addu'a ko na maka addu'a akan baka na Allah ka biya ma wani bukatar shi Allah ka hudda wani daga cikin mutane da ke ciki Allah ka warware mishi amma ba kwantara ba ba kwantara ba ce aka yi malam aje a mana aka yi akwai abin zai biyo baya an mun samu za mu zo malam za mu ga zaka zaka kaga wannan kwantara ce kuma ita ko annabi addu'a ko ibada addu'a ibada ce bayan kwantara ta addu'a ibada ce amma idan na maka riba yana ba mu ganewa riba ta in maka addu'a kana misali kana matsala kana mana samu addu'a ai mana ba da mutum kware ne a samu cikin addu'a to in yi maka addu'ar wannan shi da maka addu'ar annabi ya ce akwai mala'ika akan shi ya ce amin wa laka mislahu Allah amsa addu'a ka bawon Allah kuma kai ma Allah baka abin da ka roƙa mishi muhimmancin kenan ka wada wanka addu'a da za ka dan Allah kur amma ka wannan kenan iya da kyau mu rika juna addu'a iya wani ko mu tambaya ba ga cikin matsala ko mu tambaye ka ba sai ka mun addu'a ko da ba ga mu ba kuma ne na tambaya wai a samu cikin addu'a kuma zama akwai bawon Allah cikin latijan sunna billahi ya ta marok ta cikin addu'a Allah bashi lafiya eh ya ta yi Allah kashi Allah bashi lafiya kenan wannan abu ne muhimmancin gaskiyar addu'a ga juna eh wato ina addu'a dan wanda mutum balle addu'ar mala'iku ke mun san shiga wannan addu'a ya gyara imanin shi kuma ya bi hanyar Allah Allah ta taimake mai kan haka ci gaba Allah ramma
إن الذين كفروا ينادون تجزون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
na'am Allah ce innal ladhina kafaru yunadun la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum istud'auna ila al-iman fatakfurun Allah ce waɗanda suka kafirce mu Allah yunadun ana kiran su nan a cikin wuta suna cikin azaba suna cikin tashin hankali suna zargin kansu da kansu da ya sababa musu wannan azaba suna cikin wannan hali sai malaku su kiraye su cewa da maƙatullah hushin da Allah ya yi da ku hushin Allah a kanku aka bar mai makatikun an fusakun ya yi hushin da kuke da kanku a yau a wani lokaci istu da auna idar imanin ta kusuru lokacin da a duniya ake kiran ku zo ku bi Allah kuma hanyar Allah kuna bitar cewa lokacin kushin da Allah ya da ku ya kushin da kuke da kanku a yau wanda kan da kai menene Allah yana hushi kan kafirce mishi iya hushi da bawa kan kafirce mishi shi ke za ka gaya musu ka ku bata kanku lokaci kushin Allah kanku ya girma kan na burki a yau kan qalu za su ce قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل qalu rabbana za su ce ya ubangijinmu amma ta na sanatai wahiyar ta na sanatai Allah ka kashe mu kashewa biyu mutuwa biyu wahiyar ta na sanatai ka haya mu rayuwa biyu fa a tarafana bi zunubina Allah mun yarda mu masu laifi ne don haka fa hal ila khurujin min sabil Allah ko hanya ta tserewa ta wuta nan magana ta mutuwa biyu rayuwa biyu malaman tafsiri magabata suna ga wata mutuwa ce biyu wasu za su ce ai mutuwa biyu bayan ka mutu a nan mutuwa harko an eh, ma'ana bayan an raya ka ka mutu ka mutuwa ta harko ka mutu bayan an raya ka a kabari za a sake kashe ka kai za a sake mana raya ka aka raya ka a kabari kuma za a sake kashe ka takwan tashi na gobe kiyama amma ta wasu ci a nan mutuwa ta harko ta alam muzarra ta muna cikin mama adam almuhim tafsir ibn mas'ud da jamhurin malaman salaf shine cewa kaman tafsirin aya كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ibn mas'ud na kawo wannan aya tafsirin wannan aya ce duk da suke da wannan aya da Allah ke cewa فكيف تكفرون ب... كيف تكفرون بالله كنتم امواتا فاحياكم تايا mutane kuke kafirce mu Allah taya kuke butulce mu Allah wa kuntum amwatan kuna matattu da ma'ana na mace mutuwa nan mutuwa min adam da babu kuwai shi ne nan ibnu sarja da nan adam nan kaman babu kaman ka mutu da babu kai kuna babu kuma fa ahyaku Allah sai raya ku summa yitukum kuma ya sake kashe ku nan mutuwa ta mutuwa ta duniya sun muhayyukun kuma zai sake tada ku rayuwa ta lahira a cikin su ne rayuwa mutuwa biyu mutuwa wadda tarishin ka babu ka gaba daya aka yi ahalice ka ka mutu wannan mutuwa ke mutuwa kenan aka ce ta mutuwa ta biyu sai sai tashi na rayuwa ta lahira kullu su ne rayuwa ta biyu ba ba ta ba magana kenan ta kabari kenan waccan rayuwa ta bayan mutu ban ma baka aka raya ka kuma da rayuwa ta fita lahira ita kuma mutuwa ta ba kai da mutuwa ta lokacin ajalinka haka ibn masaud jamburin ba da masalaf akan haka suke ke mutuwa mu gane mutuwa bi anan mutuwa ta da babu mu Allah ya raya mu shine rayuwa ta farko bayan raya mu ya kashe mu bayan kashe mu sai tashi na gobe kiyama shi tafsir mahi karhi wajen da murmala masalaf yace to wannan dai suna kai yanzu yan wani tsika nan wasu suna kawo wannan hamzari ne tun da yanzu dake ne sun ga haza sun ga kat to yanzu sai fa atarafna bi dhunubina ya Allah mun yarda cewa mun yi lahi abin suke nema fa hal ila khuruj min sabi Allah akwai dama kamar tunda Allah ke cewa walau tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا وما بقى لهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ina Allah ka ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usin inda rabbihim inda zaka ga mutanen banza miyagun mutane a gobe kiyama a gaban ubangijinsu nakisu ru'usin su sun kokai saboda kunya ba sai dan kai ka da gaskiya ba gaskiya bisa kai kai mata dagawa abin kunya ya same su sun sun kokai a gaban ubangiji ba damar daga kai suna ce rabbana ya ubangijin abasarna wa sami'ina Allah mun gani mun ji mun ji mun gani aha wannan sun ji sun gani mun ji mun gani Allah farji'ina na'mal salihan inna muqinun Allah amida mu duniya eh za mu gyara mu zama na kwarai Allah mun yi yakini a sha abin gaskiya ne ina tashi da rabbana akhrijna min nafi na cikin wannan wal munun ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون me yace musu قال اخسئوا فيها ولا تكلمون hasabuka za su ce rabbana akhrijna minha nan suna cikin bala'in azaba za su ya ubangijin mu akhrijna minha Allah hudda mu daga cikin wannan wuta fa in udna in har muka koma duniya muka saki abka cikin layin wannan fa inna zalimun Allah mu lahi adab ku yi ba wai da suka wai sun koma ne wai suka ki sake shi sun zalimci suna wannan magana Allah ta za a musu korar kare kala ka sa'u ka sa ko za ta wulakanci ake makare suna wannan magana ta ka sa'u fiha da Allah ku koma a ta wannan kodo kare ce ka sa'u fiha wala tukallimu Allah ya ce ku koma kama Allah ya ce bai bukatar wasu magana bai bukatar magana su bai bukatar magana su yan tun daga nan ake gyara nan ne wurin aiki gobe kiyama wurin girba ne Allah taimake mu ke sun ce dai a nan fa a tarafina Allah mai mai tarafi ka yarda ka yarda kuma ka yarda ka yarda kaza fa a tarafina bi dunubi na Allah mun mun yarda da laifin da muka yi fa hal ila khuruj min sabil Allah akwai hanyar da mu komawa babu ya Allah ta gaba
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Allah ce zalikum wannan abin da ya same ku halin da kuke ciki bi annahu idza du'iya Allah wahdahu halin ku a duniya idan aka ce Allah kadai za a bauta ta mu babu shirka da Allah ku kadai ta Allah da ibada la ilaha illallah ku yi tauhidi kafartum sai ku butulce ana buku yarda da tauhidi kuna ga shine bata amma wa in yushrak bihi tu'minu amma in shirka ce da da Allah a nan kun yarda yawan menene a yau bambancin da irin masu kira na guru da laya da surkulle da ake nema a bari a koma ga Allah a koma ga suna a hau surkulle haukata wannan a yi awon kurciya wanda shi ne aka ce aka ce da nan a nan da aka ce malam malam da dawo wani abu da shi ake alfahari kai malam gobe da misali wallahi ya kashe ka ya kashe ka wasu ne alfahari su isa suke yi da wannan surkullen aikin banza a haukata a kashe aiki da ake sirri da ake da ƙur'ani wanda wannan shine malumtaka kuma shine abin alfahari alhali ka hurce ne shirka ce da Allah idan ‘yan wadda yawa da suke adawa da kiran ahalus suna a suna ga wannan kiran ahalus suna zai kawo cikas a hawasa wa kai musu kuɗi yin wannan aikunan da suke yi a wa mata a wa ma'aikata a wajen aiki da shabu da arjiyon da ma kowa iya jikin awon shi kowa ya takan shi shi shaf iya karewa ka turi shi shaf yi ɗanin wuri shaf haka ake in a gida ne mata aure da kishiyar uwar gida ba shiri wata ya tsoron kata mata wani bala'i kata mata wani bala'i ko tsoron kowa ke ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa da abokin kasuwa ke iya tsoro mai sharri ya mai wani aikin manza iya ciniki wani bai ba ciniki wani ayi ciniki a nan iya gune wanda kai ciniki iya nema a ɓanda shi ɓace gaba ɗaya iya mishi miliyar duk ba ka ake ba haka aka tashi kurin cikin jahiliya kowa cikin tsoro ba mai nutsuwa mata ba su nutsu ba a kasuwa ba nutsu ba a buro ba a nutsu ba kai har tsakanin su malaman tsoro suke Allah ta ƙwarin juna na san cikin yan wani san shi mabi zunan ba kahin banci sunna ɗaya cikin malamai wani suka yi adawa da sunna ya ce wallahi lokacin ya gargaje shi iya da mota malamin ya ɗauke shi suka tana arewa can ka san muna mun hamda suna bayan gari can bayan gari arewa gidajen wannan na nesa nesa fere fere wannan ya ce muka tahi da malam wani muka shiga wani gida ni ina cikin mota ya shiga malam ya ƙare kasan gidan zuwa ne ne ‘yancin kare ne wallahi ‘yancin kare ne da wata sai ka ce mushi ai ka san wani wannan abu kan malamai in baka tashi tsaye ba wallahi ta gama da kai wai malami ne wajen tashi wajen ‘yancin kare Allah malami kuma ya faɗi ya magana a radio ya tsalla juma'a wallahi wai duk ‘yancin karewa waje wa kare kashe ga malamai yan waje ka tije shi yan wani za'a kuma ne wasu ne suke adawa da ahlus sunna sun suke to ne ya za'a yi da ahlus sunna to irin haka suke suna nan kuma suna nan to irin wannan ne Allah tambaya aka ce Allah kadai tauhidi ku ce a'a shirka zai lahiya lau zalikum bi annahu idza du'a Allah wa da'u wannan ai kowa ne ba su duk wanda yake inkari tauhidi duk mai adawar tauhidi ya shirka da Allah yace idan aka ce muku Allah kadai za a bauta ma ka fata sai ku ki wa in yushraka bihi tu'minu aga man Allah da wani anan kun yarda to dai a yau wal hukmu lillahi al-ali al-kabir hukunci gaba daya na Allah ne kuma Allah madaukaki ne abinda ya soke yi Allah mai girma ne kin ba magana magana kowa ta kace da shi ci gaba.
Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib.
Na'am, Allah yawa muna maganar kadaita Allah da ibada shine hanya cikakka ya samu tsira gobe kiyama. Allah ce huwallazi yurikum ayatihi. Allah shi ke gwada muku ayoyi daban-daban iri-iri wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa shi ne ke saukar muku ruwa daga sama an ce ba na nan an san ruwa daga sama dan ruwa shi sababin arziki a cikin ƙasa na an ce nan menene Allah ya ambata mana rama shiga bayi bangaren ayoyi abincin ruhi ne imani ya ginu imanin ke tabbata kuma da magana abinci da za a ci gangan jiki ya tabbata da ruhi ne da jiki suke gama aka samu rayuwa shina ke cewa mai imani mai imani yana rayuwa ne don ya bauta ta mu Allah mara imani yana rayuwa ne don ya ce sha shina ke cewa za ku zo kwano guda da kai da mutum ku ci abinci kai ka samu lada shi ba shi lada ko bi ko daya shi kurin ci yayi dan ya cika ciki ta tusa kurin me yasa ban tusa ka daga cinka kai kuma ci kai dan ka samu ƙarfin ibadar Allah sai ka samu lada a wajen Allah na ci ne samu ƙarfin ibada domin dole da ƙari ya an samu energy za a sallah ko ai sallah akai akawo sai da energy sai da ƙari sai da abinci to duk wani abinci dalilin iya neman ya samu ƙarfi yanzu zai rayu rayuwa ne sai san bautar Allah sai samu lada amma wanda cikin shi cinye kudin da suka cikin cikin dam shi kenan kuran wallahi bai da ko daya wannan shi ne ce to wannan bayan da Allah yi cewa Allah shi ne ke sabaka ya yake gwada muku ayoyi daban-daban kuma shi ke sabaka muku da arziki daga sama wa ma yatazakkaru illa man yunib ba kowa bake wa astuwa ya gane gaskiya sai mai mai lambar zuwa ga Allah sai mai koma zuwa ga Allah sama cikin lamis dan haka fadu Allah فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Allah ya ce fadu Allah mukhlisin lahu din ku bautata ma Allah ku mukhlisin lahu din ku tsarkake addinin ku lahu fadu Allah mukhlisin lahu din kenan Allah ana bautar Allah ba kun bautar Allah ba iya kana bautar Allah dole da kana sallah kana komi amma wani bangaren ibada kana mawa sai ina bambancin mutumin da iya sallah iya azumi amma iya kiran aljani kaga nan ba ikhlasi ya idan ya bauta Allah amma ya gama Allah da wuri duk sallar da zai da azumin da zai ba ruwan Allah da su dan babu ikhlasi a cikin aikin a ban bangaren shirka hatta bangaren yin ba dan Allah ba dan wata manufa daban ba ta Allah ba ko ta mice ce kai ibadar Allah ko sallah ko azumin ko karatun duk aikin alkhairi kai amma akwai wani abu ne ikhlasi abu tatacce alalillah din khalis sabbin san babu kowa ya Allah kurum shine ikhlasi ka tace ibadaka babu kowa Allah kurum da shi kai ki da abin da aka samu ibada wani ya shigo to karancin abin da maka karancin abu kuma ka hurta ba wannan aiki da kai a tare shi ba ka samun ladan wannan aiki a wajen Allah kai a tare a banza kuma in taɓa ce ta sai da yawa ka shiga walayen ka huce amma wa ƙarancin abu ne don a ganin ne akwai imani to wani aikin da ya ta a banza ba ruwan Allah da shi da Allah ya cewa ana adana shuka ana shirka faman amila amalan ashraka fi ma'i ghairi tarkutu wa shirka Allah ce na wadatu Allah ce yayi karhin tarayya da wani Allah tarayya da bawon shi kaza na sai su biyu ne Allah ce dan haka duk wanda ya wani aiki don ni sai ya kawo wani ya sa ba ni ba wanda ni Allah ce ni na huta binne ciki can kai da wancan wanda kama farun Allah da kai balle saka maka shine kiran fad'ullaha mukhlisin lahu din ku bauta ta mu Allah kuna masu ikhlasi tsarkake addinin ku Allah kadai kuma ku tsaya ku doge kan haka walau karihal kafirun ko kawo zaki dan ba ta so amma ku tsaya ku doge kan kaɗe ta Allah da ibada ci gaba
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق na'am rafi'ud darajat Allah ima cewa mai madaukakiyar darajoji da sufofi uku Allah mana rafi mai daga darajojin bayan shi zul arsh Allah shi ne ma'abutin al'arsh Allah yulki ruha min amrihi alaman shamin ibadi Allah yana jehwa ma'ana wahayi ga bayan shi yana aiko wahayi ga bayan shi ga wanda ya zaɓa daga cikin bayi sai zaɓo ni ya ba shi daraja ta annabta ko manzanci a wannan daraja ce guda biyu annabta da manzanci duk da magana cewa annabi wanda aka ma wahayi ba a ce ba ya isar manzo wanda aka ma wahayi aka ce isa dole magana ce ba ta da tushe Allah subhanahu wata'ala duk wanda yake yawa bari sai wasiya da dukkan wani mai imani isar da sakon Allah yi umarni ke hana ga muna bai wa a ce wa annabin Allah wa ce shirye wazi la kowa mai wa'azi ne illa daraja matsayin rasul ya annabi darajoji Allah ke ba bayan shi amma ko da Allah ya mai wahayi kuma kowanne isarwa ba mamun annabi ba haka ma ka isar kayaji kai kanka mai imani umarni ne ka sada kikawa ka ni ga muna wani annabin Allah a ce shi bai ga kowa yace wannan Allah yana aiko da wahayi ga daga cikin umarnin shi alaman shamin ba daga cikin bayan shi wanda ya so alaman shamin ibadihi liyunzira yawmat talaq Allah yana aiko da wannan wahayi dan ya galgadi ranar haduwa ranar haduwa wasa ake kiran magana kiyama yawmat talaq da ce wanda kowa zai zo mutane sun zo ga mutum ga aljani ga mala'iku Allah da kashi zai zo ba haka Allah ce Allah zai zo zai wata rashin da gina mulkin shi kenan ranar ce haɗuwa kowa da kowa da yawon talak sai ce wannan yawon talak yawon humbari zo
يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار na'am yawon barizun yan wa a ranar kiyama kowa a fili telalle babu tudu ba gangare wani alaka cewa wasu aluka an jibal wani sifa rabbi na sifa
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا Hmm.
فيظلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
wa ya sa'alunaka anil jibal suna ma tambaya kan matsayin dutse gobe kiyama akwai malaba za a rabe matsayin dutse ya ce faƙon yansifuha rabbi nasfa ubangiji na ga musu ubangiji zai nike dutse nikewa gari kamar iska sai zarwa ƙo'an safsafa Allah zai bar ƙasa tere libur ba tudu ba dangare haka Allah zai ma duwatsu da ƙasa ba tudu ba gangare don ƙasar sufa ce la tara fiye wajen wal'amta ba ka ga tudu ko gangare a teren ne guda ɗaya a fili guda ne ɗan wa Allah kai wa rana kai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقام أن ومر صلاحية شرنا وصفهم الدعاء اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين. آمين.